واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ال... الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ويقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ويقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أو الله خبير بما تعملون ويقول الله تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ويقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari wanda ba su da ƙarhe ba su da iyaka sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman gudunmuwar Allah muna neman agajin Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira wanda ya bata ya kauce ya waskace ya kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala babu mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah maɗaukakin sarki ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske ga al'ummar musulmi ya Allah ka ƙara wannan manzo daraja Allah ka ƙara masa ƙima da martaba Allah ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi ya ku yan uwana masu albarka yau mun tahi da babban rashi na duniyar musulunci mun tahi da babban rashi na duniyar sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun tahi da babban rashi na duniyar faɗin gaskiya da tsarge ta komai ɗacinta da kuma faɗanta ga duk wanda suka keta ta ba tsoro babu tunanin wani abu da zai biyo baya in dai gaskiya ne za a tsarge ta shine rasuwar ɗaya daga cikin jigajigai jabalun min jibalin rawasi ɗaya daga cikin kafaffun duwatsu na alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine malam Idris Abdul Aziz dutsen tanshi Bauchi Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama Allah ka kai haske da rahama kabarin wannan bawan Allah ya Allah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana wannan ba baƙon abu ba ne domin ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa ba mutumin kirki ba mutumin banza ba wanda ya yi daidai ba wanda ya ba daidai ba kowa kullu ɗin nan kullu kuciya ce ƙwari da dabbobi da tsirrai duka sun shiga cikin wannan kullu ɗin ba wani wanda Allah maɗaukakin sarki zai ragawa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama sani dai ana cikan ya muku ladan ku ne a ranar tashin alkiyama Allah ya ce faman zuhziha anin nari wanda aka kawar da shi aka nesanta shi daga wutar jahannama wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan ya rabauta Allah ka rabautar da mu da malam Idris Abdul Aziz da Jannatul Firdaus Allah ya ce wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba komai ba ce illa mata'ul ghurur in ba mata wandan jin daɗi algurur wanda yake na ruɗani ba ko na ruɗi ba duniya ba komai ba ce yau dai zagin malam idris ya ƙare ya zo ƙarshe yau tsinuwar da ake masa ta zo ƙarshe yau hantara da komedi da ake yi da karatuttukansa ya zo ƙarshe yau maƙiyan malam idris makiya sunnar manzan Allah makiya tauhidi za su yi bacci mai daɗi amma wallahi tallahi ba alheri ba ne gare su wallahi ba alheri ba ne ga makiyin tauhidi ga makiyin sunna a ce wani daga cikin malaman sunna ya kwanta dama yana murna annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana kan cewa Allah ya faɗa masa cewa shi ma ba zai saura ba Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya wa wani kafin kai cewa zai dawwama a wannan duniya ba afa in mitta fahumul khaliduna Allah ya ce tambayar ita ce yanzu idan kai ka mutu kin su za su zauna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya gaya masa har ilau yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت للي كمي متواني ذاك متبات تما باك من تشا للي ذاك متياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون كما للي سوما راس متو الله يتي بمبنشن كدسو ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ku tsakaninku da ubangiji za ku tashi a gaban Allah tsakaninku da junanku kuna husuma da juna saboda wane ya taɓa haƙƙin wani amma shi in annabi ya mutu ya huta bai da matsala ta duniya bai da matsala a lahira amma ku ne matsala kuma innakum yawmal qiyama inda rabbikum takhtasimun Allah ya ce idan kuka mutu ku ne wanda za ku tashi gaban Allah kuna husuma da juna wane yana tuhumar wane da zaluntarsa wane yana tuhumar wane da zubar da jininsa wane yana tuhumar wane da cin amanarsa wane yana tuhumar wane da cin dukiyarsa wane yana tuhumar wane da yi masa zamba cikin aminci innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun lalle za ku tashi gaban Allah kuna husuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mutuwa akan kowa kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un lalle kowa zai mutu Allah ya ce kuma gare ni za a maishe ku kowa zan tahi ne masa hisabi gwargwadon abin da ainihin wato ya aikata faman ra'a khairan falyahmadillah wanda ya ga alheri gaban Allah to ya gode wa Allah Allah ya taimake shi wa man ra'a siwa zalika fala yalumanna illa nafsa wanda kuma ya ga sabanin alheri to kar ya zargi kowa kar ya tuhumi kowa kar ya zargi kowa in ba kansa ba domin Allah ya ce wa hadainahu najidain falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba hakika mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu hanyar bata da hanyar shiriya wanda ya ga dama ya dauka faman sha'a minkum an yastaqim liman sha'a minkum an yastaqim yace wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستجيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله يتي دو وند يغا داما ايماني ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وند يغا داما ايماني يي ابن كركي وند يغا داما يا كانغري يا كافرce wa Allah Allah yace ni dai abin da na sani inna a'tadna lizzalimina nara mun tattararwa azzalimai wata wuta a hata bihim surajiquha nukukinta da turnukukinta da hayakinta da zafinta da bala'inta zai kewaye su zai gama da su zai lullube su Allah ya ce wa in yastaghithu inda za su nema a shayar da su ruwa yughathu bima'in kalmuhul Allah ya ce za mu shayar da su ne da wani ruwa kamar narkakkiyar dalma saboda bala'in zafinsa da tiririnsa da duminsa da kunansa yashwil wujuhu daga sun kara wannan kofi na wannan ruwa za su sha sai ya kwaɓe musu naman fata ya soye musu fuska gaba ɗaya ya soye musu naman fuska ya soye musu fatar su gaba ɗaya ya shiwil wuju Allah ya ce bi isa sharabu tir da abin sha Allah wadarai da abin sha ya zamanto wutar jahannama ce abin shan bawa Allah ka tsare mu daga wannan wasa'at murtafaka tir Allah wadarai da matsayi da mataki na ɗan adam ya zamanto wutar jahannama ne matsayinsa ko matakinsa saboda haka ya ku yan uwa musulmi ba mutuwa ba ce matsala ba tafiya gaban Allah ne damuwa ba domin wannan ya zamanto dole wajibi akan duk wanda ya ainihin wato rayu to dole sai ya mutu aina kan'anu wa hamanu wa man malakal arda wa walla wa azal ina kan'an ina haman kangararru na gidan gaba na yankan shakku ina kan'an ina haman ina karun ina fir'aun Allah maɗaukakin sarki ya ce mawaƙi ya ce sun tafi aina fir'aun wa hamanu wa kan'anu wa man malakal arda wanda suka mallaki ƙasa malam idris abdul aziz ya yi gwagwarmaya da azzalumai ya yi gwagwarmaya da kangararru ya yi gwagwarmaya da gwamnati azzaluma gwamnatoci azzalumai ya yi gwagwarmaya da 'yan bid'a ya yi gwagwarmaya da marasa gaskiya amma Allah bai yarda ba sanda ya ɗauki malam Idris Abdul Aziz akan tauhidi da aqidarsa Allah ya ce min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila Allah ya ce min almu'minina rijalun daga cikin mumine akwai wasu mazaje Allah ka sa da mu da irin su malam Idris muna cikin waɗannan mazajen sadaku ma ahadullah alai sun gaskata wa Allah alkawarin da suka yi masa na cewa za su tsaya kan tauhidi za su tsaya kan aƙida za su tsaya kan gaya wa azzalumai gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki ko sun so ko sun ƙi ko sun yarda ko ba su yarda ba ko su karɓa ko su jefar wannan kan wajibi ne Allah ya ce fa minhum man qada nahabahu daga cikinsu akwai wanda bukatarsa ta biya ya aiwatar da gaskiya a cikin da'awarsa a cikin tafsirinsa a cikin talib ɗinsa wani man yantazir a cikinsu akwai wanda suke sauraro muna roƙon Allah ya sa malam idris yana cikin minan ladina daga cikin waɗanda ƙaba na inda Allah ya biya bukatarsa a gurin Allah kuma muna roƙon Allah ya saka mu minan ladina yantazirun daga cikin waɗanda su kuma suke jira su gama akan tafarki ingantacce na faɗin gaskiya da tsarge ta ga azzalumai da mugaye da waɗanda suke fanɗararru da kangararrun bayi ya Allah faminhum man qada nahabahu daga cikin su akwai wanda bukatarsa ta biya Allah ka sanya malam Idris cikin waɗannan mutanen wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda suke sauraro suke jira Allah ka sa muna cikin masu jira Allah ya ce wa ma dubaddalu tabdila ba su canja ba ko daidai da kwayar zarra malam Idris Abdul Aziz ya tsaya kan tauhidi ya tsaya kan aqida ya tsaya kan suluki ya tsaya kan manhaji na gaskiya da tsargaita kuma ya koma ga Allah a cikin gidansa ba abin da ya same shi domin ka sani alkawarin da kai ka ɗauko mai da'awa daga gurin Allah cewa la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu za ku yi wa mutane bayani ba za ku ɓoye ba malam idris ya yi iyakacin ƙoƙarinsa muna kyautata wannan dattijan zato muna kyautata mar zato malam idris muna ji a jikinmu ya tafi akan aƙida ingantacciya da tauhidi ingantacci allah ka tabbatar masa da wannan allah ka gafarta masa kusakuransa ba dan adam din da baya kuskure a cikin da'awa ne ko a mu'amala yau da gobe yau an wayi gari an ɗauki malamai yadda ka san wasu ƙananan mala'iku a doron ƙasa ba dama su yi wani motsi sai an ga kuskurensu ko sai an ga laifinsu akwai waɗanda akwai waɗanda suke abin da suka ga dama a duniyan nan ba wanda ya san suna yi in ma an sani ba wanda yake magana amma ba dama malami ya kuskure komai kankanta mai da awaye magana komai rashin ainihin wato girmanta ba a hau aka dinga caccaka da zagi wasu hadda tsinuwa da Allah wadarai akan wannan malamin akwai wanda sun zagi malam Idris akwai wanda sun tsine mishi albarka akwai wanda sun tsine wa iyayen shi akwai wanda suka mai da wa'azinsa abin ba da dariya su ɗauko maganarsa su yanka su ɗauki wasu abubuwa na gwaigwai na tuntsira dariya su saka a bayan wa'azin wannan wa'azin ko ko da malam idris aya ya ja ko hadisi ya ja ba sa kunyar su yanki wani abu na gwaigwai na dariya su alakanta su jona da wannan maganar ta malam idris domin a tuntsira dariya a mai da wa'azin wani haba'an mansura kura abin watsarwa ya zama an cire wa mutane tasirin abin da ke ɗauke da wannan ayar na jan hankali da tauhidi da aƙida da suluki an mai da abin abin dariya abin wasa abin wargi bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce lau aradna an nattakhidha nahwan lattakhadnahu min ladunna ko min indina inda a ce wasa abin yi ne a gurinmu da mun turo annabin wasa da zai koyar da ku wasa ana izgilanci da wa'azin malam idris abdul aziz qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ce la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum yanzu Allah da ayoyinsa da manzanninsa kuke wa hega kuke wa shegantaka Allah ya ce kar ku kamu wani uzuri ba wanda zan saurara kun zama arna bayan da kuna da imani kad kafartum ba da imanikum kun zama kafirai bayan da kuna da imani haka aka mai da wannan dattijon abin dariya wallahi tallahi a iya fahimtar mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi kaso saba'in da biyar zuwa tamanin malam idris akan daidai yake wa azuzzukansa wallahi bai wuce kaso ashirin wanda ko ba wanda ya fi ba wanda ya fi karfin wannan kusakuran man zallazi ma sa'a qattu wa man lahul husna faqat waye ne bai taba kuskure ba waye ne komai nasa daidai ne in ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba imam malik imam darul hijra la yuftahu malikum fil madina cewa ya ma minna illa radda wa rudda alaihi illa sahiba hadal qabr ba wani a cikin mu face wata ran aimar raddi saboda yayi fa kuskure ko yayi ba daidai ba wa rudda alaihi illa radda wata ran yayi raddi shi da kanshi wa rudda alaihi wata ran a mayar masa da raddi imamu malik yace illa sahiba hadal qabr sai mai kabarin nan annabi muhammadu shi kadai ne baya magana a mar martani amma shi idan kai ba daidai ba zai maka martani ya ruddu wa la yurudda alaihi yana martani amma shi ba a masa annabi muhammadu farin jakada babba dan abdullahi Allah ya gafarta malam Idris Allah ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi da masu jin haushin shi da masu zagi da masu tsinuwa da masu Allah wadarai da masu cewa mutumin banza ne bai iya wa'azi ba bai da usulubi usulubin banza usulubin wofi ana maganar tauhidi da aƙida da ɗora mutane kan turba kana mutane maganar usulubi su ƙasar usulubi take bi don ubanta ita ƙasar al'ummar da ake wa wa'azin su usulubin suke bi don ubansu usulubi suke bi sai malami ne kaɗai dole sai ya yi bi usulubi sannan ya isar da saƙo imamul alfazazi a cikin alfazazi abuna a cikin ishiriniya siffanta annabi muhammadu ya yi cewa fasasa bi za ka linan wa shiddatar annabi ya jagoranci mutane wani lokaci ya musu taushi saboda sun zo da magana mai taushi sun zo da yanayi mai taushi wa shiddatan wataran kuma annabi ya tsananta saboda al'umma ta zo da abin da ya kamata a tsananta a kanta wannan shine usulubi akwai ranar da za a sassauta a yi magana cikin lumana kowa ya fahimta akwai ranar da kuma idan ka kunto mahaukatan kamu ma sai mu kunto mahaukatanmu wannan shine ka'ida kawai domin bahaushe yana cewa ajiye mahaukacinka saboda mahaukacin wani ranar da ya kunto nasa kai ma sai ka kunce naka to duk wanda suke cewa ma idar bai da uzulubi to yau dai usulubi ya kare ya tafi ya bar ku sai ku yanke wa kasar cibiya Allah ya ji kan dattizan arziki irin albarka Allah ya gafarta mishi kusakuransa Allah ya yafe mishi ba wanda bai da kuskure da ni da kai dukanmu annabi ya ce kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun dukkan ku masu kuskure ne mafi alherin masu kuskuren ku shine wanda in suka za su tuba Allah mun tuba ka yafe mana a wata ruwa ya ce ba dan kuskure da kuke yi Allah kuna tuba Allah na yafe muku ba da Allah ya share ku a doron ƙasa ya kawo wanda za su dinga kuskure yana yafe musu yawa ashe ma kuskure cikar kamala ce ta ɗan adam mala'iku ne kadai ba sa kuskure sai annabawa su ma aka ce a cikin da'awa ne ba sa yin kuskure a cikin isar da saƙon Allah amma a rayuwarsu ta yau da gobe suna iya kuskurewa fa asa adamu rabbuhu fagawa Allah ya ce annaba adamu ya saba wa Allah ya kauta hanya فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه annaba adam ya ciri wasu kalmomi ya ɗauki wasu kalmomi daga gurin ubangijinsa ya dinga amfani da su wajen tuba ka taɓa ganin mutum ya tuba bai yi laifi ba alama ce ta cewa su ma suna ba daidai ba amma malamai suka ce ba daidai ɗinsu ba ba ta safar saƙon da suke isarwa mutane daga gurin allah saboda idan ya zama kuma akwai kuskure cikin isar da saƙo to kenan saƙon akwai matsala a cikinsa Allah shi gafarta wa malam ya ji kansa da rahama ya haɗa mu da sha aljanna magana ta biyu magana akan abin da ya faru a garin edo wanda wannan abu da ya faru ranar alhamis ana bai wuce saura kwana uku sallah ba wasu bayan Allah mafarauta sun zo wucewa ta wani gari daga cikin garuruwan wannan jiha aka tare su aka yi musu kisan wulakanci aka yi musu kisan gilla aka yi musu kisan kisan tunzira jama'a don su ɗau mataki akwai wanda fa a wulbaro aka turo shi jama'a a wulbaro yana mutsu mutsu bai karasa mutuwa ba yan uwansa suna ci da wuta aka tura wulbaran aka je aka kifa shi a cikinsu yana ƙoƙarin ya ɗago wulbaran ya fito suna ƙara danna wulbaran a kan shi har san da ya daina motsi akwai waɗanda bidiyo mutanen nan suka ɗauka suka suka sa suna ɗauka suna daddatsa ƴan uwanmu da adduna karnukan da suke tafa da su na farauta su ma ba su basu ba akwai karen da na gani a ɗaura a jikin trailer ko t- abin nan trailer da suke tafa da ita a ɗaura a jiki suka sa adda suka zabtare mar kafa kare mutumin da karen kama bai tsira ba a gurinsa ina kake tsammanin za ka tsira a hannun shi karen kama bai tsira ba a hannun shi sun mana kisan gilla sun mana kisan wulakanci sun mana kisan tona t- ɗago mana zuciya da tunzira mu mu ɗau mataki in a ɓoye aka yi wannan abun labari muka ji tenshin ɗin ba zai kai haka ba inda labari muka ji ba bidiyo suka ɗauka suka ɗora wa duniya ba tension ɗin ba zai kai haka ba amma wannan wulaƙanci da cin mutunci ya wuce mutum ya kama ‘yan uwanka yana tsara su kuma yana ɗaukar bidiyo yana nuna maka kalla me yake nufi da wannan saƙon ma'ana duk abin da za ka yi in ka isa ka yi duk abin da kake ji ka taka ka yi in ka isa wannan shine ma'anar abun na rantse da Allah inda suna shakkar cewa idan suka yi haka za a ɗau mataki irin wannan a kansu wallahi ba za su yi mana haka ba wallahi ba za su yi mana haka ba amma sanin cewa lusarai ne mu daga manyanmu har ƙanananmu da masu iliminmu da jahilanmu da talakawanmu da masu makami a cikinmu ba su da amfani wajen kare mana lafiya da haƙƙoƙinmu da dukiyoyinmu wannan dalilin ya sa suka yi mana wannan cin karan suka yi mana wannan cin kashin kuma wallahi ba kwabi na ba rantsuwa ba abin da za a yi wa mutanen nan wallahi yau sau nawa aka yi indiya a najeriya ne sau so, nawa akwai lokacin da wasu motoci safa guda uku suka taso tun daga port harcourt in sun iso wani gari da ake cewa safele ko wani abu makamancin haka kusan mutum 270 a gurin gaba ɗaya suka yanka su suka kona motocin gaba ɗaya me aka yi ba abin da aka yi a 2022 a garin anambra akwai wata mata ana ce mata harira bahaushe ya ce musulma 'yar arewa da ciki suka kama matan nan suka daddatsa ta a garin anambra 2022 suka farka cikinta suka zaro ɗanta tana tare da yara 'yan shekara biyar biyar shida shida bakwai bakwai suka kama yaran nan suka hada da matan nan suka banka musu wuta gaba daya me aka yi ba abin da aka yi a 2021 akwai wasu mutane mutum goma sha daya da aka banka musu wuta a garin abia a kasuwar omozozo da hargitsi ya tashi sun sassara mutanenmu da ƙona su sun fi mutum hamsin sannan suka banka wa dukiyoyi da yawa wuta suka kashe mutane suka wartaki mutane suka kwashe dukiyoyin mutanenmu a 2021 ɗin da har ilau akwai wani babban bawan Allah ɗan arewa mutumin kirki ana ce masa Ahmad Gulak suka kama wannan mutum suka yi masa kisan wulaƙanci. ba abin da aka yi ba wanda yake ɓoye da abin da ya faru a ensas ensas ɗin nan an tada ita ne akan cewa a kawo ƙarshen sas shi yasa muna addu'a duk wanda ya dakatar da sas Allah kai masa ma ya bihi abin da duk ya cancanta da shi domin waɗannan sas ɗin wallahi suna daga cikin wanda suka dinga taka waɗannan tsinannun birki akan ta'addancin da suke wa al'ummar a waɗancan shekaru da suka ga abin yaƙi duk inda 'yan ta'addansu suke ana kamo su a hukunta su suka tada bore suka ce ba su yadda ba cewa dole sai an dakata saboda su suna da tsari idan ba sa son abu ba wanda ya isa ya yi musu amma mu ne sai zagin juna da kafa kyamara mu zagi malamai da cin mutuncin juna da harkar sarauta muna ta fara akan masarautu sarautar banza su kullum idan kaga sun tsaya akan abu to yana kare su ne yana kare manufofinsu yana kare abin da suke bukata amma ban da mu sai zagin juna da hasada da keta da mugunta ita muka iya don haka a wannan lokaci na ensas suka yi daga-daga da al'ummarmu akwai mutumin da na sani a garin nan yana harkar tirololi manya bakina da nasa ya ce an kona ma tireloli sun fi guda biyar da abin da ke ciki da kayan da ta ɗauka ya ce wallahi ya yi lissafi ya yi asarar sama da miliyan 400 da wani abu wannan shi kaɗai ne banda sauran bayin Allah akwai wanda sun tafi wannan yanki a yan nan an kashe su har yau ba a da labarin ina suke iyayensu sun gaji da ciki har sun haƙura muna kira ga gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaban kasa bola ahmad tinubu da kuma karkashin jagorancin mai bawa shugaban kasa shawara allah ya saka masa da alkhairi nuhu ribadu wallahi ma alimna fi hadhar rajuli illa khairan wannan mutumin wallahi ku sani yana iyakacin kokarinsa ba za mu ci amanar ku ba wallahi iya abin da muka sani za mu faɗa wannan mutumin yana nasa kokarin wajen in matsala ta taso wa arewa amma bahaushe na cewa idan dambu yayi yawa baya jin mai sannan ina so ku gane yau idan aka samu mutum ɗaya a cikin yana ƙoƙarin kare muradinmu ma damar ba a sami irinsa kamar mutum ɗari a gwamnati ba wallahi bai isa ba dole sai yana yana ɓaɓɓoye kansa yana yana ɗan yin abin ta ƙasa ƙasa in ba haka ba wallahi in suka gane shi sun kifo shi wallahi idan an samu wanda daga cikin mu yana taimakon mu ba a samu wanda za su tsaya su aga zamar domin ya cimma nasara akan abin da ya sa a gaba na taimakon mutanen mu a'a a cikin mutanen namu za a samu wanda za su dinga cin kafarsa ta ƙarƙashin ƙasa sai sun kifar da shi da haka muna sane da irin ƙoƙarin da kake malam nuhu ka ci gaba Allah zai kare ka in Allah ya yarda tun da wannan abin ya faru malam ruhu ribadu bai zauna ba jama'a ya shiga ya fita ya kai mari ya kai gauro ya buga waya can ya kira wane can ya kira minista wane ya kira gwamna wane ya kira waye kuma rashin ɗaukar matakai akan irin waɗannan abubuwan su suke haifar da ta'addanci yake yawa a cikin ƙasarmu ka je ka rikicin hausa fulani da rikicin wannan bandit ɗin na rantse da allah daga cikin abin da ya haifar da irin wannan abun akwai irin nau'in zalunci irin wannan wanda ba a ɗaukar mataki akai ka je ka bincike kar ka yi a shari'a za ka shiga wuta ni ba ruwana wallahi ka je ka yi bincike mutane ne wanda suna noman su suna kiwon su za a je riga malam a banka mata wuta gaba daya a kwashe shanun gaba daya ni din nan ni din nan da kake ji da gani na je har inda dabar yan bandit take na musu wa'azi na ga wani yaro bai wuta ɗana usaimin ba shekara goma sha biyar da ak-47 na rantse da allah da kare ke janta wallahi tallahi da idona na gan shi billahi lazi la ilaha illa huwa ba labari aka ban ba mashin ne bajat amma wallahi sai ya kafe ta sannan zai ɗane ya hau kuma ya buga ta ya tafi saboda ta girme shi na tambaye su na ce wannan kuma fa suka ba mu labari cewa wannan yaron da kake gani malam ya fita kiwo da shanunsa iyayensa sun tura shi kiwo akan hanya ya game da wasu mutane suka duka suka kwace shanu ashe waɗannan mutanen sun biyo ta rigar su babu wanda suka bari a rigar yana dawowa gida sai ya samu da uban shi da uwar shi duk an yanka su gaba daya bai da wa bai da kani bai da kowa a duniya to don haka dama a jejin yana jin labarin yan uwansa da suka ɗauki bindiga suka shiga jeji da aka kawai sai ya ɗauki sauran kayan tsaye kulle a jaka kawai sai ya shiga jeji gurinsu suna zaune kawai suka ga yaro kai fa daga ina ya ce shi ma ya jona me ya faru ya ɗauki labari ya ba su yana kuka yaro ƙarami hausa baya ji yadda ka san kargo haka yake jin fulatanci wannan na rantse da Allah ɗaya kenan cikin ɗaruruwan abubuwa da ake yi na rashin mutunci wannan ya haifar da wani idan ya ji bai yadda ba ba zai iya ba shi ma sai ya je ya ɗau makami sai ya farwa wasu ko ya farwa waɗanda suka far masa shikenan abu ya sa adadin cabewa jiya jiya jiya da daddare wasu bayan Allah suka kira ni a waya wanda wannan saƙon ina tura shi zuwa ga commissioner of police na garin nan da kuma shi chief security officer mai girma gwamna ka ji wannan maganar da kyau ka ji wannan maganar da kyau kuma ka ɗauki mataki mutanen nan suka same ni a gida suka ce sun zo da wani korafi ne na ce me korafin ku suka ce korafin mu malam ranar ɗaya ga watan ramadan kana da labarin wani mutum da aka kashe a nan bayan haikot na ce ina da labari an kwace mashin ɗinsa an yanka shi ta ƙeya an jefar da gawarsa an tafi na ce lalle ina da labari suka ce to yanzu haka wanda suka yi wannan aikin suna hannu sun faɗa min sunan division ɗin ba zan faɗa ba amma ku division ɗin ku sani muna da labarin waɗannan 'yan ta'addan suna hannunku yanzu haka domin na sani ire-iren waɗannan a kamo irin waɗannan mugayen irin waɗannan tsinannun a sake su ba abu ne abin mamaki ba a ƙasar nan kai ajiyan ma suna faɗa min ɗaya daga cikinsu an sha kawo shi ana sakin sa kusan sau hudu wannan hine kusan na biyar kuma inda asirinsu ya tonu wani ɗan sanda suka nemi za su tare kwana shida da ta wuce ana shaura kwana biyu sallah ko kwana uku Allah ya sa ɗan sanda yana da bindiga da suka kai masa sara bai same shi bai fadi kan mashin suka yi kansa da adda sai sa hannu sai zaro bindiga sai ya ɗana musu sai kowa ya jefar da anda ya saranda na rantse da Allah idan ni ne har ba in iska zan yi billahi allazi la ilaha illa huwa babu wanda zai kwana a cikin su dan malafar uban su gaba daya mutum ya tunkari na rantse da Allah ba dan wannan bindigar da Allah ya sa tana hannunsa ba da sun kashe shi ko ba za su kashe shi ba to dan me yasa zaka bar su mugayen iri yan iska suka daga hannu ya tasa su a gaba aka kawo su police station to abin da ke faruwa ko kun san wannan mashin din da aka kashe mai ita a farkon Ramadan mutumin fa ya sha ruwa ya ci abinci sai ya ce wa ɗan uwansa da iyalansa yau farkon Ramadan din na san akwai zirga zirga mutane suna sayayya bari mu je mu dan zagaya ko za mu samu na kashewa wallahi mutumin nan ya dauki bashin ya fita suka tare shi suka yan sai da suka kwabe marƙiyarsa gaba daya na rintsi da Allah ina da hotuna yanzu akan wayana suka dauke mashin din suka gudu da ita kuma wani abin da muka gano ko kun san duk gaba daya yaran nan da aka ba musulmi a cikin su ba musulmi tambayar da za ka yi mafiya yawan 'yan acaɓa suwaye musulmai me yasa ake kama waɗanda ba musulmai ba suna kisan 'yan acaɓa suna kwace musu mashina me yake faruwa mai girma gwamna ina wannan tambayar gare ka da commissioner of police da duk wani jami'in tsaro a garin gombe muna tambaya wanne lauje ne a cikin naɗi gwamna ba mu yadda da wannan abin ba kuma muna gaya ma muna da labarin waɗannan mutanen an kama su suna hannu muna jira mu ga matakin da zaka dauka akai wallahi ba za mu bari ba yanzu banda waɗannan wanda wannan da suka kawo min ƙara jiya zuwa yanzu akwai kusan mutum biyar da suka zo hannu cewa lallai su ma an kashe musu mutane an kwace mashinansu to ko kun san nambar mashin ɗin da aka kashe ɗin an same ta a cikin jakarsu nambar sun kwaɗe nambar sun je sun sai da mashin ɗin har wanda yake sayan mahin ɗin a taraba an je an kamo shi don kusan mun san me ke faruwa muna da information ɗin a hannunmu muna jiran matakin da za a ɗauka ba za mu bar wannan abun ba wallahi kuma ku sani mai girma gwamna ka sani barin irin waɗannan abubuwan suna faruwa ba a fitowa a nuna ga matakin da aka ɗauka wallahi zai kawo ta'addanci a garin gombe domin a yanzu ma akan gaba muke wallahi akwai labarbaru idan kana harka da jami'an tsaro kana harka da wasu sss kana harka da wasu foli za su gaya ma akwai matsaloli in ba ku manta ba kafin ramadan din nan an fitar da sanarwa cewa an saka doka karfe sha biyu kar a samu kowa a waje saboda akwai labarbaru na tsaro da ake da su a garin nan kun tuna to ku yi hankali ku yi hankali akwai matsala a garin nan sai dai Allah ya kiyaye kuma ɗaukar matakin shi zai dakile idan ɗan iskar suka ji an kama ƴan uwansu an yanka ƴan iska na rantse da Allah ja da baya za su amma idan dai aka ci gaba da barinsu har ma ana ba da belinsu har ana sakin su suna sake komawa ana ƙara kamo su a dawo to lallai akwai matsala gwamna muna maka addu'a Allah ya saka ɗauki mataki akan wannan mataki kar ka bar wannan abu ba alheri bane daga ƙarshe ɗan bello ko ɗan iska akwai wani munafici wai hi dan bello kwanan nan ya fito ya fitar da wata sanarwa to ya samu daga wata jarida wanda ita ba wannan jaridar muna nan muna bincike a kanta asalin jaridar ma ta su waye tukunna domin duk jaridar da za ta yi yarfe da kazafi wa malamai ba ma ɗaukata jaridar Allah da annabi ta munafukai ce wallahi muna nan muna bincike akan wata jarida ne dan bello ya samu wannan in mun gaba kuma za mu gaya muku wallahi amma dan bello zan faɗi maganganu guda uku zuwa hudu na farko a biographin ɗan bello ba mu samu yana da alaƙa da wata makaranta ta addini ba ba mu samu yana da alaƙa da wasu malaman addini ba a takaice dai babu wani abu alama da ya nuna ɗan bello yana da alaƙa da addini ta hanyar karatu to ban ga dalilin da zai sa mutumin da bai san girman ƙarya da bala'inta ba bai san girman yarfa da sharri da bala'insa ba ya zama to a gurin su zaka dinga daukar labaru ka zama sakare wallahi mutumin nan ya yi karerayi akalla yanzu guda uku kenan akalla banda sauran da muke bincike a kai na farko mutumin nan ya yi ƙaryar an raba wa malamai naira miliyan sha shida shida haka aka ko ba haka aka yi ba har da fake receipt yaron nan ya ɗora a kan shafinsa cewa ga kudin ga rasidin da aka raba malamai amma duk bincike from all indications ya tabbatar da cewa dan bello ƙarya yake ba a yi wannan abun ba wannan zaka gaskata mutumin nan ya yi ƙaryawa murtala silan garo na kano akan cewa ya sai wani gida a harami kusa da ka'aba binciken da masana na hakika suka yi muna magana da manya-manyan 'yan jarida da waɗanda suke masana sun tabbatar da cewa wannan zargin da ɗan billo ya ƙarya yake wannan mutumin ne zai faɗa maka yadda mutumin nan ya yi wa malamai ƙarya ya ce akwai mitin da ake a kaduna wanda yana da alaƙa da siyasa mitin ɗin duk wata ake mitin ɗin ƙaramin malami a bahi dubu ɗari da hamsin babban malami a bahi dubu ɗari uku ƙarya yake yi waɗannan guda uku kenan daga cikin abin da ya tabbata cewa ɗan bello ƙarya yake yi sauran muna nan muna bincike a kansu wallahi tallashi hatta wasu gwamnoni da wasu manya-manyan jami'ai da ɗan bello ke kafe su yana maganganu a kansu na rantse da Allah wasu abubuwa da yawa ƙarya yake mafi yawancin maganganun ƙarya ne ban ce babu gaskiya ko ƙanshin gaskiya a cikin wani abu ba bahaushe ce sai bango ya tsage ka dangare kan samu gurin kwana amma wallahi tallahi da yawa daga cikin maganganun ƙarya yake to yanzu ya zo ya fitar kar ku manta malam balalau din nan fa an taɓa masa sharri akan cewa suna fitar da mata saudiya suna aikatau suna bauta har ana fasikanci da su an yi haka a najeriya ko ba a yi ba daga ƙarshe kuma an zo an samu wannan labarin ƙarya ne domin wannan maganar inda magana ce ta gaskiya wallahi ta kai a ɗaura balalo ta kai ma a hangin ɗinsa wallahi don a hulɗar ƙasa da ƙasa wannan ba ƙaramin laifi ba ne ka je ka samu masana amma daga ƙarshe wannan magana ta zama ƙarya wallahi babu gaskiya a cikinta malam balalo ɗin nan an musu yarfan cewa sun ci kuɗin makamai har yau da aka yi wannan maganar babu wata magana da ta fito ta bayyana cewa maganar nan gaskiya ne duk kama ne na 'yan social media da matsiyata waɗanda suke so sun ci mutuncin malamai a nan na zo ne muku hudu ba lokacin da kes ɗin sarkin musulmi ya taso cewa ana so a yi demotion nasa ana so a sauke masa daraja na ce ku yi hankali duk da matsalolin sarkin musulmi amma yanzu wata ajanda ne aka ɗauko ana so sai an rugurguza sarakunan mu idan aka gama da su na ce kan suwa za a dawo kan malamai a nan na faɗa yanzu ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata a nan na faɗa na ce in aka gama da irinsu wanda dama su suka shaura mana duk da lalacewarsu da ake gani amma wallahi su ne suka saura wanda suke iya fitowa su yi magana da yawunmu to in aka ce yau babu da su da kima an sauke darajojinsu to abin da zai biyo baya shine malamai dama waɗannan mutum biyu su suka saura a duniyan nan ko mu ce a ƙasan nan wanda ake jin shakka su dangane da wani abu kuma abin da ya dame su sun leƙa sun leƙa sun ga har yanzu malamai suna da ta cewa a cikin al'ummarsu kuma har yanzu malamai su suke decidin wa zai zama shugaban ƙasa a ƙasar wannan abin ya damu arnan ƙasar nan da munafukan ƙasar nan musamman mutanenmu na arewacin najeriya da allah ba su wannan nizar wannan abin yana damu su da haka suna nan sun ɗauko ajanda ne ta rusa darajar malaman yinda in ban da ɗan bello ko ɗan iska balalau ne yanzu zaka ce wa yana da akawun talatin da wani abu irin balalo bai kamata a ce yana da akawun ɗari biyu ba kai ka san malam balalo kuwa kai ka san malam balalo ka ɗauka cewa kuɗi da ya samu a ƙungiyar izala ya same su ka je ka binciki tarihin malam balalo ka rabin ya zama shugaban izala ka je ka san waye ne shi na san shekarar da aka yi tafsiri malam balalo ya sai fo'osu ta fi guda goma na rantsi da allah ya raba wa duk malaman da ya tura tafsiri jihar adamawa mutumin da zai zai sabuwar four guda goma ko sama da guda goma ya rabar da su kai karamin mai kuɗi ne wannan ka je ka tambayi nawa ake sai da four yanzu akwai yaran da yanzu suna wasu kasashe malam balalo ya ɗauki nauyinsu suna karatu yana biya musu kuɗin makaranta da duk wani abu da ka sani na ɗawainiyar su akwai malaman izala da na sani wanda malam balalo shi ya ɗauke ɗauke da ragamar gidajensu iyayen malaman sun rasu abinda nake so ku sani duk abin da aka ce ba abu ɗaya bane ba abu biyu bane ba za ka taɓa iya mutane ba kuma yau an wayi gari mutane wai in dai alheri ba hannunsu ya zo mu ba sharatan ba ku to ko a ina ka je kai alheri aikin banza kai kai kai munafiki ne na rantsi da Allah in dai kai alheri kana siffanta shi da alheri ne yayin da kai ya samu idan bai same ka ba bai zama alheri ba ko in ba kai aka wa bai zama alheri ba ne anta munafiqun khalisan wallahi kai munafiki ne tatacce na rantsi da Allah saboda haka malam balalo Allah ya masa martaba tun kafin ya zama shugaban kungiyar izala to yanzu alhamdulillah kungiyar izala ta fitar da takaddu na asalin kwangilar da dan bello ke zargi cewa ba a yi ba ta fitar da takaddun ta yada su ta yi bayani cewa an yi wannan aiki kuma ga takaddun aiki kuma ga asalin ajujuwan da aka ce a gina duk ta yada a shafukanta kuma ta ce da ba sai ta yi karar dan bello ya Allah muna roƙonka Allah ya sa wannan shine ƙarshen munafurci da cin mutuncin malaman ɗan bello Allah ya sa ya taɓo ruwan dafa kansa ne ya Allah muna roƙonka kuma wallahi duk munafurcinka akan malamai za ka yi ka gama karatu dai za mu yi tunda Allah ya sa mun yi daidai gwargwado za mu yi za mu fassara za mu ja aya za mu ja hadisi za mu yi jawabi wallahi sai dai ka mutu sannan kuma Allah ya taimake mu mun gano yadda muka gano yadda ake neman karatu to haka kuma muka gano yadda ake neman kuɗi don haka muna nan muna neman kuɗi wurjanjan za ka ci gaba da garinmu da manyan garina sai dai ka mutu za ka ci gaba da garinmu da manya-manyan takalma muna sakawa da rawani da hula duk abin da kake tsammanin zai tsaya na rantsi da Allah ba zai tsaya ba yadda malam idris ya mutu ba a ga bayansa ba wallahi ba za ka ga bayansa ba insha Allah amma in ba munafurci ba waɗanda ƙoƙari suke he sun kai ka aljanna ko kawa suke da kai yadda za ka yi tuba ka dawo ka ba Allah amma ba ka da wanda kake wa sharri he su duk duniya kowa yana sharri akwai wani ɗan midiya ana sai masa aminu zai tawo kai ɗan bello inda kai ɗan arziki ne da kayi irin abin da su abin nan abin nan abin nan aminu zai tawon suke yi aminu zai kawun jama'a ku yi haƙuri a gurguje wani ɗan midiya ne ba shi da aiki sai rawa da waƙa kuma shi rawa da waƙar sama ta fita kowa shegantaka saboda zai iya yin waƙa tun daga farko har ƙarshe ɗura kawai ashar yake yi yan kutu kaza kazar wayi wayi wayi iya waƙar kenan ashariya amma yaron nan ya tuba na rantsi da Allah ya fito kuma ya bayyana wa duniya tubansa ya kuma ce zai ci gaba da amfani da wannan kafa wajen taimakon al'umma da addini akwai wani malin yaƙuba wanda yake wa'azi tun muna yara muke jin wa'azinsa wanda yake cewa bismillahir rahmanir rahim halamma fasa na fata an fahimta mai jan ayan nan wanda zaka ga wata ran ya dauka da karfi wata ran kuma sai yayi wa kasa wannan bawan Allah malamin ya faru ya kamu da jinya ba wanda ya kula shi haka ake wa malaman mu amma sai a zo ana zagin su me kuka yi wa malaman me kuka yi musu da har ka samu abin zagi a kansu wannan malami aminu dai tawun ya tara taimako ya je har gidan wannan malami ya gina masa katafaren masallaci ya ɗauki maƙudan kuɗaɗe ya bashi ya kai shi asibiti ya jinyarsa kai ɗan bello inda ɗan arziki ne kai da irin abin da su aminu dai tawun za ka yi ya kamata kai kenan amma ka koma china idan da gaske kake kishin ƙasar kake ka dawo mana a ci wahalar da kai jama'a ba mu muke fama da wahalar wuta ba da ruwa da titi da asibiti da magani dan bello yana da wannan matsalolin a china ƙarya yake wallahi inda gaske ne ka baro china ka zo nan muna fama da matsalar tsaro kai ma kai fama da ita muna fama da matsalar wuta kai ma kai fama da ita muna fama da matsalar tituna da magani kai ma kai fama da shi ta yadda idan ka buɗu baki ka ce ba a adalci a ƙasar nan kowa zai saurare ka jama'a haka ne ko ba haka ba ya Allah idan dan bello mai shiruwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiruwa bane Allah ka tarwatsa lamarin dan bello ya Allah munafikin banza kawai kana can China kana cin taliya wala Allah ma hadda tana ko ba sa cin tana a China to muka sani ko dan bello yana hadiya shi yasa wani yace yayi mamakin fi hedin dan bello ya fahimci phd dan bello daban abin nan kuma hankalinsa kuma daban na ce mutumin da yake zaune a cikin masu cin tana ta ya za a kai tamani cewa zai samu cikakken hankali Allah ka sauwaƙe ƙungiyar izala ƙungiyar mu ce in na ce ƙungiyar mu ba dole sai na yi rijista ko ina cikin ta dumu-dumu ba a abin da take karantarwa na sunna muna tare da hi ɗari bisa ɗari inda take da kuskure da matsala ba ma tare da ita a wannan gurin amma wannan bai lazimta mu zuba ma ido kai ba malamin Allah ba kai ba mai karantarwa ba baka hatta a media taka baka ba da gudunmawa yanzu ko kun san dan Bello yana tallan kaya haka na sayarwa riguna da waye idan yazo zai tallan kayan sai ya dauko wani abu na yaran China sai ya koyar da ku abu kwaya daya idan ya koyar sannan sai ya tallata hajarsa bidiyonsa na karshe da na gani wanda ya wannan tallan wai yana koyar da yadda za ka zage mutum da cainanci na rantse da Allah yana nan bidiyon na yi saving ɗinsa ran ban dan wai da haka za ka ce wa mutum abin nan koyin kunkuru ko kunkurun koyi ne ko meye ne to da cainanci in ka gaya wa mutum wannan to ka dan kamar ka danna mar ashar ne da hausa yanzu don Allah idan midiya mutum yake da ita wannan ya kamata ya koya wa al'ummar ku tsakani da Allah jama'a wannan ya kamata ya koya wa al'ummarku yadda ake zagi akwai wani dan media ana ce masa abis fulani abis fulanin nan har fauzan online islamiyya yana tallatawa wani lokaci ma idan ya zo kafin ya tallata islamiyyar sai ka gaihi da waya sai yana karatun qur'ani idan ya kai karshen aya sai ya ce to kar ku jira kawo aya ni ma yanzu ina shirin zuwa in bada hadda ni da haka in kuna son shiga alfauzan online tv kaza kaza islamiyya ku zo ku shiga wannan ba su ne yan midiya yan arziki ba amma kai kana can dan iska munafiki kana can kana kana danno wa mutane bala'i a Najeriya wa ya ga ma mu mun yadda kasar tana zaune lafiya wa ya ga ma ba mu sana cutar mu ba akwai wanda ya isa ya daga hannu a nan ya ce ba a cutarsa a Najeriya kai dan dole sai ka gaya mana kai gaba ma baka kasar ba jinta kake a jikinka ba mu da muke ji a jikinmu ko a jikinmu muke ji ba ka ƙara fitowa ka taɓa wani malami wallahi sai mun yi musu musu da kai na rantsi da Allah wannan ba mu gama ba wa in uttum uduna in ka ci gaba za mu ci gaba da naka kai ma ai kai ma ma bala'ika jibrilu bane kai ai ai su ne la ya asuna Allah ma amarahum ai ko wa yaf'aluna ma yu'maruna to yadda kake bankado sirrukan wasu kake tonawa wanda Allah bai umarce ka da haka ba wani abin ƙarya idan ma wani abin gaskiya to kai ma za mu ci gaba da bankaɗo naka munafikin Allah ya Allah muna roƙonka ka samu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna da zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu abinda muke nema na alheri Allah ka bamu wanda muke neman tsari na sharri Allah ka tsare mu Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mana ibadunmu da muka yi a watan Ramadan ka sa mu ci gaba da dogewa akan waɗannan ibadu har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka ji kan malam Idris Abdul Aziz ka gafarta masa ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa sauran malamanmu waɗanda suke ba su da lafiya cikin malamanmu Allah ka tashi kafadunsu ya Allah Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu mu kuma da muke da yar yar lafiya Allah ka ba ƙara mana lafiya ya Allah ka ƙara amfani da damar mu da ilimin mu da yawun bakin mu wajen yada sunnar Annabi Muhammadu da bawa Qur'ani kariya da bawa malaman sunna kariya ya Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah ka jikan iyayenmu Allah ka albarkaci rayuwarmu ka ƙara mana arziki mai albarka ya Allah ya Allah ka raba mu da dariyar makiya ya Allah Allah ka raba mu da dariyar makiya ya Allah Allah ka raba mu da dariyar makiya ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya da daidai ya Allah Allah ka saita mana kasar mu ka dawo mana da ita cikin hayyacinta Allah ka shiri shi gabanin mu ka dora su akan daidai ya Allah abin da ke bin su na sharri Allah ka yi masa maganin su ya Allah Allah ka hada su da bidanata saliha ya Allah Allah ka hada su da bidanata saliha ya Allah masu ba su shawarwari na gari wanda za su dora su akan daidai ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullah